أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وتا يو أكو قوتا صفر شكرا دبو آية da 447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 28 ga watan bakwai shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba muna cikin kabira ta 31 alqadi asu alkali mara adalci mummunan alkali wanda yake rashin adalci a cikin alkalancinsa malam ya gabatar da ayoyi daga cikin alkur'ani daga nan kuma ya tsallaka zuwa kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan kuma ya kawo maganganun magabata wanda dukkaninsu suna bayani game da abinda alkali zai fuskanta lokacin da ya rashin adalci a cikin hukuncinsa za mu tashi daidai gabar da mala ya ce kala ya ce wa ya harimu alal ƙabi an ga wajen ko? yauwa wa ya harimu alal ƙabi هو يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان أن هرمت كو أنا هرمت واقع القالي أن يحكم دي هكنتي وهو غضبان الهالي ينتكم بشي daga cikin abin da yake da alaƙa da alƙalanci wanda duk wanda zai tsinci kansa a cikin alƙalanci ya kamata ya kiyaye kiyayewa mai kyau shi ne kada ya alƙalanci lokacin da yake cikin fushi balma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi hani game da wannan hadisi ne ingantacce wanda bukhari da muslim suka fitar da shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la ya ƙabil ƙabi bai na sunaini wa huwa gabban wata ruwaya kuma la ya hukumul hakimu بين اثنين وهو غضبان kada mai hukunci ko kada alkali yayi hukunci tsakanin mutum biyu alhali yana cikin fushi wannan ba daidai ba ne bai halatta ba akwai matsala mai girma ga duk wanda zai yi hukunci ba lallai sai alkali ba a ce ya yi alkalanci lokacin da yake cikin fushi saboda fushi yanayi ne da mutum baya iya kontrol ɗin zuciyarsa abinda bai kamata ya kasance ba zai kasance abinda kuma ya kamata ya kasance zai kore shi ya hana shi kasancewa saboda haka duk lokacin da mutum yake cikin fushi ya yi haƙuri shi yasa babban malami ibn qudama ibn qudama alayhi rahmatullah a cikin littafinsa al-mughni yake cewa daga cikin ma'anar fushi daga cikin abin da ke ɗaukar ma'anar fushi na hana alƙalanci a lokacin fushi akwai abubuwa kamar haka ya jera ko ya lissafa wasu abubuwan da idan mutum ya tsinci kansa a cikinsu shi ma ya kamata ya kiyaye bai kamata ya hukunci a wannan lokaci ba daga ciki ya ce duk lokacin da alƙali yake jin yunwa ya ce alju'u almufrid yunwa da ta wuce ƙa'ida yunwar da take rikita lissafi yunwar da take sawa ganinsa ya yi dishi-dishi hankalinsa ya tashi to wannan baya dacewa alkali ya hukunci a wannan lokaci hakanan walla afasu shadid lokacin tsananin jin kishirwa shi ma lokacin da bai kamata alkali ya zaki wa alkalanci a wannan lokaci ba wal waja'ul muz'id da rashin lafiya mai takurawa idan mutum yana cikin kamar wani lokaci akwai irin yanayin ciwon kai da za ga yana zakke wasu lokaci zuwa lokaci irin ciwon kan da idan mutum yana yin sa wani lokaci sai ka ga baya gane abubuwa yadda suke yakan kusa ma fita daga hayyacinsa to da zara an ga alkali a irin wannan yanayin to sai a dakata a ce ko shikenan sai gobe kowa sai a sallame shi shine abin da ya kamata bai kamata alkali yana cikin wannan yanayin kuma ya ci gaba ba bai kamata ba wa mudafa'atul akhbasaini ko lokacin da alkali yake jin bayan gida ko fitsari mai tsanani bayan gida ko fitsari waɗanda suke mai tsanani to shi ma alkali zai iya yin hukuncin da ba shi kenan ba malam yace wa shiddatun ni'as ko kuma tsananin jin bacci bacci yayi bacci to kaga wannan shi ma sai a dakatar da kotu alkali ya je ya huta shi shiga can ba ya je ya huta an ya dawo a dawo a cigaba da alkali akwai wani alkali da muke magana da shi ke cewa lokaci wallahi an yana cikin alkalanci kawai sai yana gengedi sai ji gengedi yana daukar yana daukar sa to ga ka'ida a shar'ance irin wannan da mutum ya fara jin wannan sai ya dakatar alalla kalla ya dakatar da wannan shari'ar minti 15 minti 30 ya shiga ya samu ya je ya dan rintsa ya dan kauda wannan baccin ya rage masa zafi sai ya dawo ya ci gaba da alkalanci in ba ka ba duk lokacin da zai alƙalanci a cikin yanayin jin bacci to za a faɗa abin da ba shi kenan ba za a zartar da hukuncin da ba shi kenan ba haka nan mala yace wal hammu wal gham wal huzn wal huzn wal farhu haka nan bakin ciki da damuwa masu tsanani da farin cikin da yayi yawa shi ma duk lokuta ne da alƙali bai kamata ya ringa alƙalanci a lokacin ba ana son daidaitaccen yanayi wato shi sa satin da ya gabata na gaya muku cewa lallai alƙali dole ne a sama masa da yanayi mai kyau inda alkali yake cambarsa ya kasance guri ne mai kyau akwai cikakken yanayin a samar da gurin zama da abin da zai rinka idan lokacin zafi ne ya bashi sanyi lokacin sanyi ne ya bashi ɗumi ina fata an fahimta da abubuwan da zai ɗan rinka ci haka kamar wasu abubuwa na kayan abinci haka ta yadda ba zai rinka zama da yunwa ba haka na inda ake shari'ar ya kasance idan guri ne da yake rufaffe sannan da zafi ne ya kasance alalƙalla akwai ac akwai ac a kotunan mu suna ratsawa don alƙalla ya samu cikakken yanayi yanzu duk waɗannan ma'aikatan banki da manya-manyan ma'aikatu da ake zuwa ajiye musu ac wallahi ba su suka fi cancanta da wannan ac ba alƙali ya fi da mutuncin mutane da dukiyoyin mutane suna da alaƙa da wannan abin da ke hannunsa na rubutu yanzu in ya rubuta ya ce aje aka shawa ne shikenan babban abin da mutum zai iya kawai sai dai ya appeal zuwa wata kotun ta gaba amma dai shi ya riga ya rubuta kawai in ya kwace dukiyarka dukiyarka ta kwato in ya saki matarka matarka ta saku in ya zubar da mutuncinka mutuncinka ya zubu in ya tura ka gidan yaro ko shekara na wuce duk yayi to kaga mutumin da yake da tasiri da karfi irin wannan ai bai kamata a ce an bar shi a cikin yanayi mara kyau ba yanayi mai kyau ya kamata a samu masa yadda zai rinka zartar da waɗannan abubuwan kowanne ya san abin da yake lokacin da ya zartar da shi amma saboda Allah alƙali wani lokacin ya fito daga gidansa daga gidansa kyakkyawan abincin da za a ci babu ya zo ya zauna yana mutane shari'a mai kake tsammani ka san yadda shari'a mutum biyu take duk magidanci ba lallai sai alƙali ba ya san yadda shari'a take tsakanin mutane idan za ka yi shari'a tsakanin matanka in matarka ta faɗa za ka yi shari'a tsakanin 'ya'yanka idan kana da yara da yawa duk za ka gani to wani lokaci za ka ga a ƙoƙarin shari'a tsakanin wane da wane a cikin wanda suke mai da zancen sai wani ya maka abin da zai ɓata maka rai to ana buƙatar samun nutsuwa to ta zai alƙali da albashi bai ise shi ba inda yake shari'a ba shi da kyau inda yake zama ba shi da kyau ba shi da kyakkyawan gurin zama ba shi da kyakkyawan abin hawa duk wani abu na wa rayuwa ba shi da shi kuma kana tsammani zai maka shari'a mai kyau da walakin gora amiya Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ya haramta alkali ya yi hukunci a cikin fushi to idan alkali ya yi hukunci a cikin fushi hukuncin ya yi idan alkali ya zartar da hukunci a cikin fushi hukuncin ya yi wasu daga cikin malamai suka ce hukunci ya yi dalilinsu shi ne annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi wani hukunci da yake bayuwa za ka iya ɗaukarsa kamar a cikin fushi abin da ya faru shi ne akwai azubair ibn al-awwam allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ɗaya daga cikin manya-manyan sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cikin mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna tun suna duniya kuma ƙanin manzon allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mahaifiyarsa sunanta safiya kanwar mahaifin manzan Allah ce ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kaga kanin manzan Allah ne shikenan ko dan namiji da dan mace suke da annabi to da shi da wani ba an sare mutumin Madina suna da gona gonar Zubairu ita ce a farko inda ruwa yake sai ruwa ya shallake gonar Zubairu sannan zai tsallaka gonar wancan ba an sara to sai suka samu takaddama suka samu rashin jituwa akan wa ya kamata a ce ruwa ya fara zuwa gonarsa shi wanda ba an sara ya ce lallai zubairu ya bar ruwa tun da gonar zubairu ita ce kusa da ruwa ya bar ruwa ya fara zuwa gonansa a toshe shi ya fara zuwa gonansa idan ya sha ya koshi to sai sai kuma ya toshe nasa sai ya dawo ya shiga gonar zubairu zubairu ya ce a ba ta yi ba tun da dai gona ta ce a farko ka bari in gona ta ta sha ta koshi sai aka yi taka to shine sai aka wajen manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi sai ya hukunci na adalci na adalci sai ce zubair ibn al-awam ka saki ruwan ya fara shiga gonarka ba sai ta makure ba in ta dan shasha ta shiga ko ina sai ka toshe sai ka saka masa shi ma sai ya samu abinda annabi ya faɗa kenan wannan ba an saran hukuncin bai masa daɗi ba sai ce an kana ibn ammika an kana ibn ammika dan ya kasance dan baffanka ko dan gwaggonka kawai sai kai sai kai wannan hukuncin shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to tunda haka ya zubair ka je ka toshe ruwan ka bar shi ya shiga gonar ka samu isha to shine sai aya ta sauka falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah subhanahu wataala ya sahabbai fada tun daga kan wannan ba an sare har zuwa duk wani da yake cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya rasulullah la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba imanin su ba zai taɓa zamtowa cikakke irin wanda Allah yake so ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sa ka ya rasulullah a matsayin mai hukunci cikin abin da suka yi sabani cikin abin da ya shiga tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma kowanne ɗaya daga cikin su bai ji wani kaikayi da rashin jin daɗi cikin abin da ka hukunta ba ya rasulallah wa yusallimu su sallama akan hukuncin da kai tasliman hakikanin sallamawa to wasu daga cikin malamai suka ce wannan hukuncin da annabi ya tsira da aminci tsara sabbata a gare shi kuma yayi shi ne a cikin fushi amma zahiri hukuncin annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi a cikin fushi ba daidai yake da hukunci na kawo hukuncin ka ba ina fatan fahimta domin shi annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi manzo ne Allah ne masa wahayi saboda haka zuciyarsa Allah yana control ɗinta ba za ta yi abin da ba daidai ba amma zuciyata ko taka ko tawa duk za ta iya yi shi ko ma'asumi ne so daga abin da ya fi zama daidai shine alkali kada ya hukunci a cikin fushi kada ya hukunci ko alkalanci a cikin fushi idan yayi wannan kuskure ne sai a gyara malai ce wa idza istama'a fil qadi qillatu ilmin wasu wasu'u qasadin wa akhlaqun za'ratin wa qillatu wara'in faqad tamma khusranuhu malai ce idan wasu ɗabi'u kamar guda hudu suka tattar ga alƙali ga suka maraka ya ce wa idan ta ma'afil ƙabi idan suka tattaru suka haɗu wa alƙali illatu ilmi na farko rashin ilimi illatu ilmi ƙarancin ilimi ba za a ce rashin ilimi ba ƙarancin ilimi iliminsa bai kai ya hau kujerar alƙalanci ba amma kamar da muka bayani satin da ya gabata saboda yana da doguwar kafa ya san wani aka yi masa hanya ya je ya samu dama ya kujerar alƙalanci kuma yake zartar da mutane hukunci to idan aka samu irin wannan wasu uƙasarin ga kuma mummunan nufi ya shiga alƙalancin ne dama ko da yana da ilimi yana da wani mummunan nufi akan wani mai wasu na da saɓani da wani Allah Allah yake zama wani dama ya ga bayansa ka sa akwai wanda su daman burin su zama wani a rayuwa don su cutar da wani wannan yanzu ya ce maka wallahi zai zama soja ne don ya je wani rashin mutunci kawai sun yi samu saɓani da wani ko ne masa wani abu sai ce in Allah ya yarda sai ya je ya zama abu kaza dan ya dawo ya rama abin da wani ya masa to shi kuma sai ta zama inda yake kenan me yiwa lokacin da zai zama sojan shi kuma ya riga ya zama baban sojan a mukami ba haka bane maybe sojojin ake kama su gadinsa in mutum ya cutar da kai ka baro Allah maɗaukakin sarki wani in ya gaba ya maka gaba kenan har abada ba za ka iya kama shi ba abu na uku mala ya ce wa akhlaqun za'aratin da kuma munanan ɗabi'u gashi nan mala ya sa lamba ƙasa ya ce ai akhlaquhu sayyi'a munanan ɗabi'u kenan wa qillatu wara'in da karancin tsantseni ba shi da tsantseni wajen abin duniya yana miƙa hannunsa yana baza idansa yana takawa ya je don ya samu abin duniya in waɗannan ɗabi'u guda hudu suka tattaruwa wanda yake alƙali Allah ce faƙadi tamma faƙadi tamma khusranu to haƙiƙa asararsa ta cika cikakken asararre kenan wa wajaba alaihi ay ya'zila nafsahu kuma ya wajaba a gare shi da ya sauke kansa da kansa daga wannan makami na alƙalanci ya gusar da kansa alƙalanci bane a wani gurin daban sai mutum ya je ya nuna wasu daga ciki shikenan amma alƙalanci wannan ba sa dacewa ga wanda ya saffaci da alƙalanci wa mutane wa yubadira bil khalasi yayi gaggawa wajen barin wannan mukamin da yake kai malai ce fa nas'alullaha al'afwa wal afiyata muna roƙon Allah madaukakin sarki afwa da kuma zaman lafiya wa tawfiqa da kuma dacewa lima yuhibbu wa yarda cikin abin da Allah subhanahu wataala yake so ya kuma yarda da shi innahu jawadun lalle Allah madaukakin sarki mai yawan kyauta ne karimin kuma mai karamci ne mau'izatun malai ce ga wani wa'azi wanda yake cike babi da shi malici ya man umurhu kullama zada na ƙasa ya kai wanda rayuwarsa kullama zada duk lokacin da yake gani ta ƙaru na ƙasa shi kuma ya tawaya duk lokacin da rayuwar mutum ta ƙaru kwanakinsa suka ƙaru shekarunsa suka ƙaru rayuwarsa kuma mai ta yake nan tawayewa ta an fahimta idan kwananka ko shekararka hamsin yanzu an kaddara maka kai shekara saba'in kai shekara hamsin saura shekara nawa ishirin an fahimta to kaga kwana ɗaya in ya ƙara a cikin shekara hamsin ɗin nan waɗancan kwanaki naka na ƙarewa kuma su me suke yi raguwa suke yi to duk rayuwar mu haka take to shine mala yake mana wa'azi yake cewa ya kai wanda duk lokacin da rayuwarsa ta ƙaro na ƙasa ta waya take yi shi bai sani ba kana munna ka ƙara shekara kana birthday kana kaza kana kaza ashe kuma menene yake faruwa ta waya kake yi yace ya man ya amanu malakal mauti wa qad iqtassa ya man ya wanda yake amincewa da mala'ikan mutuwa wa qad iqtassa alhali mala'ikan mutuwa kuma kullun cikin bibiyar sa yake saboda wato ɗan uwa mu kalli wani abu da kyau duk lokacin fa da ake mutuwa duk lokacin da ake mutuwa wallahi ba mu fiye kawo kanmu ita ba sai ta zo kanka yanzu a yi mutuwa a waje ka zaka tashi ka je jana'iza a yi da kai zaka tausaya masa ka ji babu daɗi saboda abokinka ne ko ɗan uwanka ne ko wani dangi ne naka na kusa ya rasu zaka ji babu daɗi ka yi kuka ka zubar da hawaye saboda rabuwa da shi amma kana fita da gwajin zaka je ka cigaba da al'amuranka ba haka bane in ka ga mutum mutuwa ta firgita shi yadda ya kamata to lokacin da ta zo kansa ne to shi sa yadda ake ta faɗa za a mutu za a mutu za a mutu kowa ya san za a mutun nan ba amma baka tabbatawa sai ta zo kanka to shine malaci ya wanda yake amincewa da mala'ikan mutuwa bayan kuma shi mala'ikan mutuwa kullum bibiya yake kullum bibiya yake waye kwanan sai kare ya tafi wani saura kwana nawa yana sane da kai da zarar lokaci ya kai shikenan kuma ba daga kafa ba ƙari haka za a ɗauki mutum ka shirya ko baka shirya ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ya ma ilan ilad duniya yace ya wanda ya karkata zuwa ga duniya gaba daya hal salimta minan naqasi shin ka kubuta daga tawaya wannan karkatar da kai wajen tara duniya da samunta da tattara komai da komai shin mutum in dai a duniya ne a cikin mu akwai wanda ya kubuta daga tawaya ne babu kowa an ka kalle shi da mai kuɗi da mara kuɗi da malami da wanda ba malami ba da mai mulki da wanda ba shi da mulki sai ka samu akwai wata tawaya a tattare da shi sai ka samu akwai wata tawaya a tattare da shi kowa haka Allah maɗaukakin sarki yi shi babu wani cikakke a cikin ɗan adam idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sai mala ya ce wanda ya karkata zuwa ga duniya ya tara ta ya samu shin ya kubuta daga wani abu ne na tawaya bai kubuta ba ya mufritan fi umrihi hal badartal furas ya wanda yake sakaci shin kayi gaggawa wajen cimma wajen amfani da dama ita ce alfursa furas jam'i ne mutum ya yi gaggawa wajen amfani da damarsa da Allah ya bashi ya man idhar taqa fi min hadil huda thumma laha lahul hawa na kasa ya man ya wanda idan ya hau zuwa ga hanyoyi na shari'a ya ci gaba a rayuwarsa ka gan shi yana sallah ka gan shi yana azumi na nafila ka gan shi yana bin iyaye ka gan shi yana ayyuka na alkhairi kala kala irtaqa fi min hajil huda kenan ya hau zuwa ga hanyoyi na shari'a yana yin duk abin da ya kamata thumma la laha lahul hawa sannan sai wani abu na san zuciya dan bayyana a gare shi ne laha lafazin laha kuma lokaci na zuwa da ma'anar at-ta'fir sannan sai wani abu na san zuciya ya masa tasiri ya dan fauce shi ya dan jashi na kasa sai kaga ya ja baya da kullun sallah a cikin jam'i ba ta wuce shi yanzu sai ga da irke samun guda biyu qiyamul layli ba ta wuce shi yanzu ba yi sai sai ramadana ramadana a duk sati biyu za ya yi sauka yanzu sai wata guda bai yi sauka ba kaga na kasa kenan ya samu ci baya yace mallaka yawmal hashr inda nashr inda nashr al-qasasi mallaka me ke gare ka ko wa ke gare ka wa zai iya kwatakka yawmul hashri a ranar tattara mutane ranar tashin alkiyama kenan inda nashril qasas yayin da ake baza ake watsa labaran mutane da aka rubuta a takaddun su ake fadar kowa abin da ya aikata ala ru'usul khalaiq kowa ana fadar wani yayi kaza wani yayi kaza yayi kaza gashi nan wa ke gare ka a lokacin babu yace ajaban li nafsin yi mamakin ran da amsat billaili haji'atan za ta yammata billaili da daddare haji'atan tana gafale tana tabacci ba kiyamar laili ba sallah ba yin wani abu da zai amfani ta addini wa nasiyat ahwala yawmal yawmal waqi'a wa nasiyat ahwala yawmil waqi'a ta manta da bala'u da musibu da suke cikin rana mai afkuwa ita ce ranar tashin alkiyama ahwal jam'i ne na haul shine bala'i da musiba abubuwa marasa kyau wali an taqara al mawa'id yace maimakon wa'azi ya kwankwasa irin wannan ran ya shiga cikin ta fatasgha laha sami'atan ita kuma ran sai ta saurara ga wannan wa'azin da ta ji thumma ta'udu az-zawajiru anha da'i'atan wan nufusu ghadat fi karamil karimi tsami'atan ke thumma ta'udu az-zawajir sannan abubuwan da ita ran ta ji na tsoratarwa da firgitarwa da razanarwa sai su dawo mata da ba'i'atan abubuwan da ta rasa a da wanda ta yi sakaci a kansu idan mutum ya ji wa'azi ya ji gargaɗi sai ya tuna akwai abubuwan da ya sakaci a kan sai ya dawo da su ya ce wa nufusu gadat fi karamil karimi tsami'atan ita wannan ran sai ta wayi gari fi karamil karimi a cikin karamcin mai karamci shine Allah subhanahu wataala tsami'atan tana kwaɗayin samun karamcin mai karamci shine Allah subhanahu wataala walaysat lahu fi halin min al ahwali ta'iatan sai dai mala yace ita wannan ran zaka samu a cikin hali daga cikin halaye ba za ta biyayya ga Allah subhanahu wataala ba wal aqdamu sa'at fil hawa fi turqin shafi'atan fi turqin shafi'atin mala yace kuma ga kafafuwa sa'at ta kai ta komo sun kai sun komo filhawa cikin abubuwan da suke na san rai da san zuciya ba'ad an wubbi hatmin alhuda subulan ba'ad an wubbi hatmin alhuda subulun wasi'atun bayan an bayyana hanyoyi masu yawa na shari'a da mutum zai iya bi wannan hanya ta shari'a ce zaka samu aljanna idan ka bita wannan hanya biyayya ce ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaka samu alkhairi idan ka bita ga sunan masu yawa مالت والهمم شرعت في مشارع الهوى متنازع sai dai kuma himman mutum shara'at ta ɗauki gabara ko ta ɗauki hanyar fi mashari'il hawa ta hau kan titi ko hanya ta san zuciya mutanazi'un tana jayayya da abin da yake na gaskiya lam takun mawa'izul uquli laha nafi'atu sai dai kuma dukkanin wani wa'azi da za a yi bai kasance mai amfani ga irin wannan ran ba wa qulubun tumiru taubata idza fazi'at bi zawajirir radi'atin hakanan zukata masu ɓoye tuba lokacin da ya kamata a ce sun tuba sun koma ga Allah maɗaukakin sarki sai su ɓoye wannan tuban su ƙi idza fazi'at idan suka firgita saboda an yi wa'azi ko an faɗakar ko sun saurari wani abin da zai motsa zuciyarsu bi zawajirin da wani abin da zai firgita su radi'atin da ya kamata a ce ya mai da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to ba za su yi hakan ba ثم تعود ila ma la yahillu sannan sai ka same su suna komawa zuwa ga abin da bai halatta ba miraran mutatabi'atan karo bayan karo wani lokaci sau da yawa kuma lokaci bayan lokaci mutum zai ji wa'azi amma wa'azin ba zai masa amfani ba mutum zai ji faɗakarwa amma zai watsi da wannan faɗakarwa abin da yake yi mara kyau zai ji an faɗi wani abu na narko da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar a cikin alƙur'ani ko hadisi kuma a lokacin zai ji zuciyarsa ta motsa me ya kamata ya yi a lokacin shine tuba ga Allah subhanahu wataala ya koma ga Allah ya daina wannan abu amma zuciyarsa ta firgita fa amma da ya fita shi sai kaga ya manta da wannan ba zai tuba ba kuma zai koma ya ci gaba da aikata aikata wannan aikin wannan aikin sabon da aka masa wa'azi a kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace al kabiratu thaniyatu was kabira ta talatin da biyu yanzu za mu shiga kabira ta talatin da biyu ita ce akhdhu rishwa ala al hukmi akhdhu rishwati ala al-hukmi shine karbar cin hanci akan hukunci wancan fasalin da ya gabata fasali ne da malam ya bayani akan alƙalin da yake mara adalci yanzu kuma za a bayani akan karbar rashuwa akan wani hukunci in aka ce karbar rashuwa ya kunshi dukkanin inda ake gabatar da wasu ayyuka na jama'a ko na mutane ba lallai sai kotu ba dan ba kotu ne kadai ake yin rashuwa ba duk wani wuri da ka sani ana gabatar da wani aiki na jama'a rashawa ta iya shiga ciki saboda haka ya kunshi wannan abin da muke bayani gaba daya malam ga masu littafi wanda suke littafin su akwai sharhi zan dan karanta mana sharhin kadan saboda fa'idarsa malam ta inna min himayati llahi li hadhihi al-amana daga cikin kiyayewa ta Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan amana an harrama ala ibadihi kullama ya kunu sababan lidiya'iha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akan bayansa dukkan abin da zai zamto dalili ne na lalacewar ita wannan amanar au na ko kuma tawayata fa harramar rishwata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta rishwa ya haramta cin hanci shine mutum ya bada dukiya littawassul bihi dan mutum ya tawassali ya kama kafa da wannan kuɗin da ya bayar ila batilin zuwa ga wani abu na barna wanda bai cancance shi ba imma bi ita'il batili ma laysa min haqqihi ko dai shi wanda zai bada kuɗin ya bada abinda za a bashi abinda ba haƙƙinsa ba abinda ba haƙƙinsa bane sai ya ba da kuɗi wannan kuɗin da ya bayar shine cin hanci ba kuma lalle ne cin hanci ya zamto kuɗi ba ne uwa wani lokaci za ka ga kuɗi ne wani lokacin magana ce wani lokacin alfarma ce wani lokacin mutunci ne wani lokacin wani abu ne daga cikin abubuwan da akan ba da su a matsayin cin hanci so da duk abin da ake amfani da shi wajen ba wa mutum wani abu wanda bai cancance shi ba wannan sunansa cin hanci ba lalle sai an ba da kuɗi ba ba lalle sai an ba da kuɗi ba wani magana ce ma ka je ka bashi ta cin hanci baka abin da baka cancance shi ba to mutum ka sani cewa abinda muka yi bayani abinda zamu yi bayani a cikin wannan babin mutum shi ma ya shafe shi eh ba dole sai ka je ka ɗau kuɗi ka bawa wanda yake da iko da zai baka wani abin da baka cancance shi ba sannan ka bada rashawa a'a ka je ka gaya masa wata magana ka je ka tsara shi ka san baka cancanci abin ba ya ɗauka ya baka shikenan wannan shi ma cin hanci ne malam usaimin ya ci gaba da cewa aw ifa'ihi mimma huwa haqqun alaihi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu amalakum bainakum bil batil ko kuma mutum yana da haƙƙi akan abin amma zai ba da kuɗi a bashi fiye da fiye da yadda ya kamace shi duk wannan yana yi duk wannan ana yin sa saboda haka abin da ake nufi da rashawa ƴan uwa shine duk abin da mutum zai bayar a ba shi wani abu wanda bai cancance shi ba ko kuma ya cancance shi amma a ƙara masa fiye da haƙƙin da yake nasa ne wannan ita ce rashawa Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye lallai rashawa yan uwa ɗaya ce daga cikin manya-manyan laifuffuka da Allah subhanahu wata'ala ya haramta na daga cikin manya-manyan aikin yahudawa da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su ya tsine musu albarka akwai cin rashawa Allah subhanahu wata'ala ya ce samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti yahudawa daga cikin ayyukan da suke yi akwai samma'una lil kadhibi masu sauraron ƙarya ne sannan akaluna masu ci ne lisuhti ga as-suhut malam abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda yace daga cikin suta akwai cin rashawa akwai karɓar rashawa shi ma tana cikin as-suhut to aiki ne na yahudawa akwai wata magana mai kyau kafin shiga cikin babin kai tsaye da malam Usaimin yayi a nan wajen ya faɗi ɗaya daga cikin illolin rashawa ne ya ce wa innar rishwata liman akbaril fasadi fil ardi kuma duk abin da ya faɗa maka bishi hankali za ku ga haka ne ya ce haƙiƙa rashawa tana daga cikin akbaril fasadi mafi girman barna fil ardi a doron ƙasa li'anna biha saboda da ita rashawa ne taghira hukmin lahi ake canza hukuncin Allah maɗaukakin sarki yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce mutumin da ya zina a masa bulala idan ba shi da aure idan mai aure ne a masa me a jefe shi mutumin da ya sata a yanke masa hannu in ya kai nisabi kuma ya sata a cikin hirji haka ne ko mutumin da ya sha giya a masa bulala nawa arba'in akwai hudud da Allah subhanahu wata'ala ya iyakance ya kawo nawa nawa ne suke zuwa su irin wancan hukuncin su zo su ɗau kuɗi su bayar a rabu da su sifiri ba ma wannan ba daga cikin mafi girman laifi shine zubar da jini shine wa a bayar kuma shike na zance ya ruwa shike na ba za ka arji an tara zancen ba to kaga wannan na daga cikin abin da ke jawo canza hukuncin Allah rashawa ce wa tadyi'a huquqa huquqa ibadillah da kuma tozartar da haƙoƙin bayan Allah inda za a ba da rashawa to masu haƙƙi za su rasa haƙƙinsu ma'abota haƙƙi iri-iri kana ji kana gani za ka rasa haƙƙinka kamar yadda yanzu yake faruwa da yawa a cikin wuraren da ya kamata a ce an yi hukunci wa mutum ya samu adalci musamman police station ɗinmu ko kuma kotunanmu in dai mutum ya fi ka kuɗi ko ya fi ka sanin wani to wallahi kana ji kana gani sama za ta koma ƙasa reshe zai jiyo da mujiya kuma kai ne mai laifin yanzu wannan abu ne da ake yinsa da yawa akwai wata mata da take gamin cewa iri-iri ne yaro ya musu sata a cikin adadin sau kuɗi masu yawa irin a tamfana ne masu tsada aka kama yaron aka yi shi police station wallahi daga baya sai gashi abin yana so ya juya a da su su ne marasa gaskiya a cikin kayan akwai gwal akwai gwal irin gwal na mata haka da sauransu mai tsada mai tsada sosai da sosai yaran sun ɗauka sun je sun sai da shi amma da yake sun san wasu take ce wallahi sai gashi abin yana nema ya juye su yanzu ake so a dora laifin tana ji tana gani wallahi haka ta hakura suka yi ta zuwa kotu suka yi ta zuwa kotu suka sha wahala suka kashe kuɗi karshe sile biyar bai fito ba yaron yayi firi kayan su kuma bai fito ba to kasar nan kenan kowa ka tambaye shi a nan wajen zai iya baka misali irin wannan yadda wani ya rasa haƙƙinsa saboda bai san wani ba kowa ka tambaye shi a nan zai iya baka misali rashawa ne rashawa ne shine na gaya muku ai rashawa ba ta karɓi kuɗi ka bayar ba wani wani yayi laifi kawai daga sama za a bugo waya daga sama kawai za a bugo waya a ce wani wani a rabu da shi shikenan wani kada a mai komai shikenan kuma magana ta zauna shikenan wannan rashawa ce ita ma rashawa ce mala ya ce wa isbata ma huwa batilun hakanan rashawa tana tabbatar da abin da yake barna ce wa nafiya ma huwa haqqun ma huwa haqqun ta kuma kore abin da yake shine na gaskiya din innar rishwata fasadun fil mujtama'i malaita lalle rashwa fasadun barnati fil mujtama'i a cikin society a cikin mutane gaba daya wa tadyi'un lil amanati kuma tana lalata ta tazurtar da duk wata amana take tsakanin mutane wa zulmun lil nafsi ita kanta rashawa zalunci ne wa mutum hatta kanka da kanka kana zalunta kanka kai da ka ɗauki rashawa ka je ka kai wa wani to ka zalunci kanka shi ma wanda ya karɓa ɗin ya sani shi ma zalunci kansa mala yace yazlimu rashi nafsahu bi badli mali liyanil al batila wanda ya ɗau rashawa ya je bayar zai zalunci kansa ta hanyar ya ba da kuɗi yana neman barna abin da ya san ba haƙƙinsa bane bai cancance shi ba amma saboda yana da abin da zai bayar sai ɗauka ya bayar wa yudlimul murtashi hakanan shi ma wanda ya karɓi rashawar yana zaluntar nafsahu kansa bil muhabati fi ahkamillahi wajen kokarin yi wa hukuncin Allah subhanahu wataala kwaskwarima ko fito na fito da shi ya akulu kullum minhu ma ma laysa min haqqihi kowanne ɗaya daga cikin su zai ci abin da ya san ba haƙƙinsa bane wa yaktasibu haraman yana tara dukiyar haramin la yanfa'uhu wanda ba za ta amfana da shi ba bal yadurruhu bar ma cutar da shi zai yi wa yashatu malahu aw barakata malahu wa yashatu malahu aw barakata malihi in baqiya al mal yana ɗauke yana cire albarkar dukiyar tasa ko yana cire albarkar abin da ya samu a dukiyar tasa idan dukiyar tasa ta yi saura shi sa abin ta kai ci uwa akwai waɗanda suke rayuwa su ci su sha su ciyar da 'ya'yansu su biya musu kuɗin makaranta su tafatar da su wallahi duk akan rashawa da cin hanci uwa shi sana'arsa kenan gaba ɗaya in ya fito sai ya samu rashawa da cin hanci sannan yake gani ya samu wani abu idan ka bashi da albashin da aka yanka masa aka ce nashi ne shi gane yake shikenan ba zai sabai ba saboda ka da za a yi zai yi duk abin da zai yi karba abin da yake san ba haƙƙin sa bane ya gina gida ya sai mota ya duk wanda yana ji kuma baya jin wani abu a cikin ransa cewa akwai matsala a tattare da shi to kaga wannan ko shakka babu ya shiga cikin wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin tsokar da ta gini da haramun dukkanin tsokar da ta gini da haramun fannaru aula biha annabi ce wuta ita ta fi cancanta da wannan tsokar Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya ce qala Allah ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum la ta'lamuna wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 188 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa la ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinku bainakum tsakaninku bil batili da barna wa tudulu biha ilal hukami ta yadda za ku bayar da waɗannan dukiyar ko ku da wannan dukiyar wasila ilal hukami zuwa ga masu hukunci ta yadda za su halatta muku cin dukiyoyin yan uwanku tsakaninku lita'akulu fariqan min amwalin nasi dan ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane bil ismi da laifi da barna wa antum ta'lamuna alhali kuna sane ba kuskure bane Ali bin Abi Talha daga cikin malaman tabi'ai ya ya karbo asar daga Malam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda kamar yadda Malam Ibn Kasir ya kawo a cikin tafsirin sa yace wannan ayar Allah subhanahu wataala yana nufin mutumin da za su yi wata yarjejeniya ko wata hidima ko wata alaƙa ta kuɗi ta haɗa ka kai da wani kai da shi kawai ba wanda ke tsakaninku sai Allah maɗaukakin sarki kowa bai sani ba to shi wanda ya karɓi kuɗin ya yi amfani da su ko kasuwanci ko bashi ko wani abu ya ci sai ga babu fa wanda ya san abin da ake ciki daga shi sai mai dukiyar nan kawai sai ya inkarin dukiyar sai ya ce bai santa ba yayi yayi ce shi bai santa ba in ka ja maka je wajen alƙali to ka'ida kuma idan ka je wajen alƙali shi wanda ya kawo da'awa ta cewa yana bin bashi shi za a ce kawo me hujja haka ne ko albayyinatu alal mudda'i albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara idan ka zo ka ce wani ya karɓar maka kuɗi alƙali zai ce to je ka kawo shaida to shi kuma ba shi da shaida ɗan uwan fahimta ba shi da shaida to lokacin da ba shi da shaida dole alƙali zai ce me sai ya rantsuwa sai wancan ya rantsuwa don ya kare dukiyarsa to idan mutum ya zo da irin wannan wani lokaci shi wanda ya yi inkarin kuɗin har ya ɗauki kuɗi sai ba alkali don a san yadda za a yi a saka ya maganar a rufe maganar a lullube ta ya kasance an ban masa dukiyar wancan ya cinye kaga irin wanda ya wannan abin zaka kira shi ya yi shi ne bisa rashin sani ba bisa rashin sani ba ne ya yi shi ne yana sani shine li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamuna kuna sane kuna sane wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake bi domin karɓar dukiyar mutane a ba alkabar daga addalu ne shine tudlu biha kamar yadda ka san guga yana zama wasila tsakanin kai da ruwan rijiya yanzu kai ba za ka iya kai hannunka ka ɗauko ruwan rijiya ba amma ka sa guga fa sai ya shiga cikin rijiya ya fito maka da ruwa haka ne kaga wasila ne na fito maka da ruwan rijiya ko to ka mai da alkali wata wasila da zai halatta maka dukiyar mutane wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas ay litaj'alu al-hukama wasilatan li akliha dan ku sanya alkalai ko masu hukunci su zamto wata wasila ce da za su halatta muku cin dukiyoyin mutane shi alkali yayi da gangan bai yi da gangan ba oho saboda shi alƙali yana amfani ne da abin da yake na zahiri wane me hujja ka baka da hujja to shi kenan dole abawa wancan kuɗinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa antum la ta'lamuna mala yace ai la tudlu bi amwalikum ila al-hukami ai kada ku bayar da dukiyoyinku zuwa ga masu hukunci abinda wannan yake nufi ai la tusani'uhum biha wala tarshuhum liyaqta'u lakum haqqan li ghayrikum kada ku mai da wannan dukiyoyin da kuka karba a matsayin wanda za ku ba da rashawa shine la tusani'uhum biha wa la tarshuhum kada ku ba da wannan dukiyar a matsayin rashawa ko cin hanci liyaqtati'u lakum haqqan li ghayrikum dan shi alƙalan ko waɗanda suke hukunci su karba muku haƙƙin wasun ku wanda ba naku ba wa antum ta'lamuna alhali kun san wannan haƙƙin ba naku bane annahu la yahillu lakum kun riga kun san cewa bai halatta a gare ku ba wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi Allah subhanahu wata'ala ya tsine wa ar-rashi mai ba da cin hanci wal murtashi da wanda yake karɓar cin hanci fil hukmi a cikin hukunci أخرجه الترمذي إمام الترمذي ابتدى وانا حديث وقال حسن حديث حسن يتوانا حديث حسن لفظ أنا الله الراشي والمرتشي ما لم يسكتي هو دي يكسن تي جملة خبرية كو جملة إنشائية إذا أكت جملة خبرية to kamar annabi labari yake bayarwa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsinewa wanda yake cin hanci da kuma wanda yake bada cin hanci labari annabi yake barwa idan aka ce jimla ce insha'iya kuma kamar annaba addu'a yake Allah ya tsinewa an fahimta Allah ya tsinewa mai ba da cin hanci da wanda ya karba din to guda biyun kaga kowanne wani ne mai sauki a ciki ko annabi labari yake barwa Allah ya riga ya tsine masa ko kuma shi annabin da kansa yake tsinewa mutum babu wani mai sauki a ciki hadisi ne ingantacce in uwa kamar yadda muka ambata imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa hakan imam tirmizi ya fitar da shi a cikin sunan mala albani ya inganta shi a cikin sahihu tirmizi hakan ya inganta shi a cikin sahih ibn maja da kuma sahihul jami hadisi ne ingantacce wa an abdullahi bin amru hakanan hadisi ya zo daga abdullahi dan amru Allah ya kara masa yarda yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya tsine wa arrashi wanda yake bada cin hanci wal murtashi da wanda yake al-Imam Abu Dawuda Imam Tirmidhi Ibn Majah dukkanin sun fitar da shi Malam Albani ya inganta shi qala ulama malamai suka ce farrashi wanda ake cewa arrashi huwa alladhi yuti rishwata shine wanda yake dau cin hancin ya bayar walmurtashi shi kuma almurtashi huwa alladhi ya'khudhu ar-rishwata shine wanda idan aka bashi kuma zai karba wa inna ma talhaqu la'natu ar-rashi mala yace tsinuwa za ta kama za ta haɗu da shi wanda yake ba da cin hanci ne idza qasada biha aziyata muslimin idan yayi niyya a wajen ba da cin hancin sai cutar da wani musulmi ya ba da cin hanci ne don a cutar da wani au ya nalu biha ma la yastahiqu ko kuma ya ba da cin hanci ne don ya samu abin da bai cancance shi ba ɗan uwan fahimta da kyau ko yawwa bala ce amma iza a'aba idan mutum ya ɗauki kuɗi ya bayar ko wani abu ya ɗauka ya bayar a matsayin cin hanci liyatawassala ila haqqin lahu dan ya kama kafa da abin da ya fayar ya kai zuwa ga wani haƙƙi nasa ta yadda idan bai bada wannan abin ba zai samu wannan haƙƙin ba kamar dai yadda muke dinnan yanzu ina fata an fahimta kamar yadda Najeriya take a yanzu na rantse da Allah na yi rantsuwa har da Allah haƙoƙi da yake na mutane yanzu kusan a cikin kashi goma da wahala ka iya samun haƙƙin da yake naka ne kashi takwas idan baka ba da cin hanci ba kana ji kana gani fa wai naka ne wai sai ka sai ka dau wani abu ka bayar musamman idan abin zai bi ta hannun wani ne in zai bi ta hannun wani ne mu kalli ina ji na buga mana misali da 'yan fansho da masu da masu fansho da garatuti yanzu dan mutumin da ya gama aiki in ina ko wanda ya gama aiki in kaje ka same shi zai baka labari kaga lokacin da yake aiki duk wata sai an yanka albashin san aji ba haka bane duk wata za a yanka albashin sa aji wata tara masa ake in ya gama aiki za a ba shi gayansa kun ga haƙƙinsa ne ashe to lokacin da ya gama aiki ya ajiye alhamdulillah an raba lafiya ba sai a ba shi haƙinsa ba ina ai kuma bala'in anan yake ya yi ta godo kenan ya yi ta biye-biye kenan ya ta shiga ofis ya je nan ya je nan yanzu wanda wanda ya zo daga bayanka inda ya fi ka sanin yadda ake garin nan wallahi sai je karɓa kai kana gefe wasu ma mutuwa suke kirikiri kirikiri za a ga maka cewa za ka ba da percentage kaza a cikin kuɗinka in ka yadda misali gratuity tun da shi ne mai yawa za a baka naira miliyan biyar za a ce za ka ba da 10% na miliyan biyar haka kawai ko wani azzalimi yana gefe azzalimi yana gefe shi bai maka wani aikin fariyo bare na baki wannan aikin da yake na rubutu haƙƙin ka fita biyan sa ake daga kuɗin gwamnati amma sai ce sai ka bashi 10% kuma wallahi in ka bashi 10% ba lalle ka ƙara sati ɗaya ba kuɗin ka zai fito idan ko baka bashi ba Allah sai ka ƙara shekara biyar kana bibiya wannan bishin yadda ake a ƙasar nan fa kuma kowa ya sani ba abu ne da ake a ɓoye ba ba abu ne da ake kowa ya san yadda ake abubuwan to shi sa tsakani da Allah tsakani da Allah gyaran Najeriya da wahala eh gyaran Najeriya da wahala muna kyakkyawan zato Allah ya gyara mana ƙasar mu amma ni dai ni a matsayina na ɗan ƙasar har yanzu ban ga an hau layin gyaran Najeriya ba ko ɗaya ban ga an hau layi ba idan akwai yan uwa wanda ya ga yadda aka haulayi sai sai ya ga mana mu dan ban gani ba ta kowanne bangare ban gani ba to Allah subhanahu wataala ya kawo mana wanda za su gyara din Allah ya kawo mana wanda da gaske suke gyaran za su mu ma kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yi musu biyayya dan wani lokacin mu ma diddan mu din eh za ga duk talakawa mu ma duk iri ɗaya ne da shugabannin talakawa duk galibi ɗaya ne dan mutumin da yake son gyara wahala yake sa su yake shi a cikin mu sosai da sosai Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mala ya ce liyata wasala ila haƙƙin lahu wa yadfa an nafsihi zulman ko kuma ya ba da wani abu ne a matsayin rashuwa liyadfa a danya wa yadfa a danya tunkuɗe wa kansa wani zalunci da za a yi masa to shi ba wannan babu laifi فإنه غير داخل في اللعنة sai malam ya ce to wannan bai shiga cikin wannan tsinuwar ba in ji malam zahabi wannan bai shiga cikin tsinuwar da Allah da manzansa suke akan wanda ya karɓar shawa ba abu ne da baka da laifi akan ka za a ci ma mutunci babu laifi sai ka bayar ina fata an fahimta abu ne ka cancance shi yanzu misali mutumin da yake son karɓar fanshin sa an hana shi an ce sai ya bada wani abu ya zai yi da Allah ya zai yi sai ya bayar sai yanzu tsinuwar ta tashi daga kansa ta kuma kan wancan wanda ya karba shine ya ci wuta balbal shi kuma sai Allah ya isa kuɗin sa kawai Allah zai saka masa guri ne kaje kana neman ai maka wani abu yanzu ba ta kai ta kawo hatta ta subhanallahi Allah ya kiyaye gurare masu mahimmanci irin makaranta da asibiti da sauransu cin hanci ba shiga ciki yake ba na rintsa da Allah cin hanci shiga yake yanzu ɗalibi ɗalibi akwai ɗaliban da su za ga ana ta jaraba kana ta shan wala kana katufi kawai ya yi miki ƙafa kawai ya ji ya ba elektoroni kuɗi sai yanzu dole fito ka ga nasa ya fi kyau ana yi ko ba a yi ilimi fa ilimi ku duba mahimmanci ilimi a cikin al'umma amma al'umma ba kuna gani ba ba kwa ana aga bincike akan jami'o'in abin nan ba kwatano ana zo ana sayo digiri ba haka ba ne digiri dan kwatano kwanan nan aka gama bincike a kansa mutum fa yana gida fa bai komai ba kawai za a je a so masa digiri a kawo masa shi kenan in ya bada kuɗi kuma mai kyau takardar mai kyau irin taka ko kun san makarantunmu makarantunmu inda ake diploma da NCE da digiri ko kun san ana bada result irin waɗannan na bogi a bayan fage da Allah duk ba a sani ba ne to ana kuna yin shiru ne sai ga kamar duka ni kadai nake bayani to yin tsakani da Allah sekta ta ilimi a cikin irin wannan bala'in ya shiga ciki ina wani irin ɗalibi kake kake tsammani za a yayi wani irin wani irin ɗalibi kake tsammani za a yayi mutum zai je ba da kuɗi mutum zai je ba da kuɗi a bashi ofa ta aikin lafiya ko abin da ya kama da haka ta aikin lafiya jarabawa da likitoci suke mutum zai je ba da kuɗi a bashi ya wuce kaga wannan ayan ɗauki an yi wannan a askin idiwan zami za a yi kenan Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kare mu wallahi bayanai ne masu takaici kwarai da gaske mala yace amma al-hakimu amma shi mai hukunci duk mutumin duk wanda shi hukunci yake yi farishwatu alaihi haramun shi wannan karɓar rashawa a wajensa haramun ne kai da kake da haƙƙi kai ne aka ce idan ka takura kai ma za a iya maka ka bayani dan a wuce dan a wuce layi a wuce wasu wannan haramun ne amma shi mai hukuncin ya karɓi rushuwa ta kowane irin hali haramun ne shi ne malai ce a batsalabi ha haƙƙan ya ɓata haƙƙin wani ta hanyar karɓar rushuwan nan au da fa'a biha zulman ko kuma zalunci ya tunkuɗe da wannan abin da ya karɓa haramun ne haramun ne haramun ne alkali ya yi hukunci ya karɓa wani haƙƙinsa wannan ya ɗauki wani kuɗi ya bashi haramun ne alkali ya karɓa an gane wannan ita ce hadiyatul ummal kenan hadiyatul ummal haramun ne alkali ya yi aiki aikin da ake biyansa albashi sai wani ya zagaye ɗauki wata dubu ɗari biyar sai ya bashi sai ya laɓai ga wannan na ji daɗin shari'an nan da aka yi haramun ne alkali ya karɓi wannan gaskiya ne to ai wannan mazakir kirkiri ma ake ake mutum ake ake mutum bill kirkiri prosecutor kirkiri zai zaka yace in dai kana so shari'a ta tafi ka kawo kaza kirkiri ai ba wani zan san ma inda rage mana kirkiri za a ga maka Allah ya kyauta malai wa qadara wa fi hadithin akhar wa qadara wa fi hadithin akhar an rawaito a cikin wani hadisi na daban inna la'anata ala ra'ish aidan la'antar ma ta tabbata akan ar-ra'ishi ar-ra'ishi shine wanda ya kai kuma tsakanin ar-rashi da al-murtashi din wani lokaci za ga shi ar-rashi ba shi da alaka ko ba zai iya kai zuwa ga al-murtashi din ba ko to kamar brazil din da ga faɗa yanzu shine ar-ra'ishi kaga shi ya shiga tsakanin wanda ya kawo ƙara da alƙali to shine ar-ra'ishi wata ruwaya ta zo akan cewa shi ma an tsine masa albarka duk da shi ruwa ya sami rauni ce amma dai ba zai tsira ba shi ma ba zai tsira ba wa huwa sa'i bainahuma shine wanda ya kai ya komo tsakanin mai cin hancin da wanda kuma yake karba wa huwa tabi'un lirashi sai mala yace to shi wannan arrashi arrashi arrashi din tabi'un lirashi shi yana bin wanda hukuncin sa yana bin wanda ya bada cin hancin ne fi ƙasadihi wajen nufin da ke cikin zuciyarsa khairan idan na alkhairi ne ya yi abin ne don a ƙwato haƙƙin wani a bashi ya yi abin ne don a tunkuɗe zalunci ga wani gabarinsa to wannan shi ma bashi da wani laifi an fahimta ya taimaka an ba da cin hanci ya taimaka an ba da cin hanci don a tunkuɗe zalunci ko kuma don a karɓa wani haƙƙinsa to wannan babu laifi sai ma ce lamtal haƙuhul la'ana to in dai ya haka ne la'antar shi ma ba ya ta riske shi ba la'anta ba ya ta same shi ba wa illa in ko yayi ne shi ma kawai don mummunan manufa kamar yadda muka faɗa a arrashi to shi ma lahiqatu za ta same shi dan uwa Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu Allah ya ganar da mu gaskiya amma wallahi muna cikin wani hali gaskiya a cikin guraren aikin mu eh ka je gurare irin kotuna ka je gurare irin police station ka je gurare irin guraren da ake hadada irin wannan za ka yi mamaki za ka yi mamaki da kyau sosai da sosai kwata-kwata babu wani zancen ɓoye-ɓoye a karɓar rashawa da cin hanci iri-iri za a kirawo ka a ce maka ka bayar in kana so abu ya tafi yadda ya kamata in ka bayar kuma abin zai tafi sai dai in kai rashin sa'a wani ya ɗora farashin da ya fi naka in ko baka bayar ba za a yi ta jan shari'a ka ne sai shari'a da za a yi ta cikin wata biyu wallahi sai a shekara biyu ana yi kana ji kana gani Allah ya tsiratar da mu daga hannun waɗannan yan uwa za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai mu tashi fasulun abinda muka faɗi daidai gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah